ولو أنهم آمنوا واتقوا لمصوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنس ترفعني بها إلى أسماء يسرك ورعايتك وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين ونفث الساكرين وفتنة الحس الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau alhamis takwas ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da 30 daidai ga watan uku miladiya 2023 a wannan zawiyan a wannan gari namu na Bancar Allah subhanahu wataala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alaramma ya karanta mana aya ta 104 a cikin suratul baqara wanda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina walau walau ayat 130 103 kenan walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa walau annahum amanu ina ma dai da a ce su wa'annan yahudawan sun yi imani ko ka ce da hausa da a ce wa'annan yahudawan sun yi imani ba su je sun biye ma wancan sihiri da wa'annan aljanu da wa'annan shaidanu suke taimakon junansu ga dan adam suke gudanar da wannan abin da yake yi ba ba su yi imani da wannan tsafin ba sun yi imani da a sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da Qur'anin da Allah subhanahu wataala ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattaqau kuma sun ji tsoron Allah nan da ya aiko annabi Muhammadu ya bashi alqur'ani kuma lamasubatun min indillah da Allah subhanahu wataala ya sakan ya musu da lada ninkin baninki khairun wanda yake cike da alheri laukanu ya alamun da a ce dai su wayannan mutanen sun sani malaman a tafsiri suka ce su wayannan yahudawan duk hassada ne hassada ne suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan abin da Allah subhanahu wataala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na annabta har ma a wani wuri Allah subhanahu wata'ala ya fito da maganan karara a Qur'ani yake cewa am yasuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli ai faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wa atayna hum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda Allah yace wai suna muka rasada ne kan abin da Allah ya baka na annabta ai Allah kafin kai ya bai wasu annabawa da yawa annabta ba tare da cewa su suka roƙa ba har Allah subhanahu wata'ala yake cewa kan maganan da suke yi na cewa da dai Allah subhanahu wata'ala yana so a yi imani da shi da ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba annabta ba da sai ya zaɓo wani babban mutum a garin mai kuɗi sai a ce shine annabi amma an ji an zaɓa yatima abu mutal maraya ma for that matter maraya to me ma ya gada da za a ce wai shine wai za a yi da annabcin shi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su ne suke raba annabtan koko mu ne muke rabawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya Allah ya ce har wannan abincin da suke samu suke sawa a bakin su na salati to Allah ya ce mu ne muke rabawa muke ba su nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya ba wai ma maganar annabta ba abinda za su ci ka kalla wani iko kuma na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah ya raba raban idan Allah ya bada raban to manzon Allah ne yake rabawa idan Allah ya ce ga wannan raban na halitta ne to manzon Allah ne kuma zai raba shi Allahu wal mu'ti wa ana al-qasim Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ne ke bayarwa ni ne nake rabawa duk wani abu wanda kaga ya gangaro kanka na arziki to Allah ne ya baka manzon Allah kuma ya raba ya so wurinka to balazana firka wa manzon Allah nan hasada kan mene babban kuma laluran su ko matsalan su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi ba kabilan su bane shi ba ba yahude bane shi balarabi ne shine damuwa ba ka san idan ka kasa annabawan Allah zuwa gida goma to kashi tara da digo tara duka ba larabawa bane a cikin annabawan Allah gaba daya mutane guda goma ne fa ko wani abu makamancin haka wanda suke ba larabawa ba wanda suke ba yahudawa ba duk sauran duk yahudawa ne dubu ɗari da dubu ashirin da dubu uku da ɗari nawa da ɗari hudu ba nawa ba goma duk yahudawa ne to annabin ƙarshen nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce gashi nan zai fito a cikin wayanda ba yahudawan ba to wannan sai ya ƙara musu damuwa da takura cewa yaya za a yi su da duk annabawan nasu ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da dai wayannan yahudawan za su yi imani da Allah subhanahu wata'ala su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su yi imani da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na alqur'ani su tuba daga wancan tsafin da suke yi da kuma iskilanci da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la masubatu min indillah da Allah subhanahu wataala ya ba su lada mai tarin yawa min indillah khair ya wanda ya wancan alheri na daga tsafi da suke yi ko suke koya din nan kanu ya alamuna da a ce sai sun sun kasance sun san wannan alherin da Allah subhanahu wataala ya tanada musu ba za su karyata manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sai Allah subhanahu wataala ya ce aya ta gaba ya أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا na'am
وللكافرين عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u wal kafirina azabun alim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku wayanda kuka yi imani kar ku rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'ina abinda ya kamata ku rika cewa ku ce unzurna wasma'u kuma ku rika jin abinda manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama yake karanta muku ku yi aiki da shi wal kafirina azabun alim kafirai da ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu mummunan azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah ya kare malaman tafsiri suka ce wannan ayan ita ce aya ta farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara jan hankalin musulmai da ita na ga abin ya halatta a faɗa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ba za a faɗa ba an gane wannan ko saboda mene wannan kalman ambiguous word ne da hausa ana cewa kalma ce mai harshen damo shi ne abin da turawa suke cewa ambiguous ko to wannan kalma tana da tilla tana da harshen damo sai Allah subhanahu wataala ce ka kara amfani da ita a yare kaza tana nufin zagi a wannan yaren na Qurayshawa ita kuma ba zagi bane an gane wannan ko sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu malaman tafsiri suka ce duk lokacin da kaji Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu to wannan za a yi magana da wanda ya imani da Allah ne duk wanda bai yi imani da Allah ba to ba da shi ake magana ba domin mene sai da imani ne za za a han taklifi hukunce hukunce na addinin musulunci ya hau kanka wanda bai imani da Allah ba za a ce wai Allah ya ce ya azumi ne za a ce an ce ya zakka ne za a ce an ce ya je aikin haji ne duk ba wanda zai ce mai wannan to amma da zaran ka ce ka yi imani da Allah wayannan ka'idoji din na Allah subhanahu wata'ala ko na addinin musulunci sai sa hau kanka ɗaya daga cikin su in kai fatali da shi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce za a yi wa mutum azaba akan wannan to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda kuka yi imani kenan ana magana akan wayanda suka yadda da Allah shine abun bauta suka yi imani da manzannin da ya aiko sannan wannan manzan yanzu shine wasiɗan su tsakanin su da Allah shine ma'ana zai karɓo sako daga wurin Allah ya kuma kawo ma mutane ko ba haka zai zama ba to duk abin da wannan annabin ya faɗa wanda yake shine jakada ɗan saƙo tsakanin Allah zuwa mutane shine a tsakiya kenan to ana son dukkanin abin da ya faɗa ana son kai da kace ka yi imani da Allah nan to ka aikata wannan abin in na aikatawa ne in na cewa a bari ne to Allah subhanahu wataala yana son ka bari sai Allah subhanahu wataala bayan ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda kuka yi imani la taqulu ra'ina kar ku rika cewa ra'ina wannan kalma ta ra'ina a yaren larabci kamar ka ce da Allah saurare ni mana ba na hankalinka ina son ka shiryar da ni duka kalmar ra'ina tana ɗaukar wannan da Allah saurare ni shiryar da ni kalmar na ɗaukar haka da yare kuma na yahudawa in ka ce ra'ina shine batanci kamar ka ce ma mutum sakarai dolo kaga kalma ne guda ɗaya amma da yaren da yaren larabci tana nufin abun kwarai da yaren da ba larabci ba tana nufin batanci kamar da hausa ne ai idan mutum ya ce maka kaciyar bishiya in a wani yare ne sai an toshi kunni ko a wani yare kuma ana nufin kasan bishiya kawai akwai yaren da idan ka ce tushen bishiya to ka yi sako ko akwai yaren da idan ka ce tushen bishiya ka yi sako su a wurin sun ana neman wanda ya yi batsa to aka ganka to an gama to irin wayannan kalmomin to akwai irin su a wannan yaren abin kwarai ne a wancan yaren ba abin kwarai bane an gane wannan to su a larabci shawa in suka ce ra'ina to yana nufin saurare mu kama hannun mu shiryar da mu an gane wannan na faɗa kalmomin da malaman tafsir suka faɗa ne akan ma'anan ra'ina din sai muka hada su muka faɗi yadda yanzu a nan wuri ɗaya da za mu faɗa kowane malami da abin da yake ganin wannan kalmar ta ra'ina din tana nufi insha Allah ta'ala to menene yake faruwa yahudawa sai suka ji musulmai suna cewa ra'ina saurare mu kama hannunmu shiryar da mu su kuma yahudawa sai suka gano cewa a ai su a yarensu idan an ce ra'ina to tana nufin batanci ne to dama suna son su rika zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama can din suna zagin manzon Allah a buye to yanzu dama ta samu idan sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su rika cewa ra'ina su ma ya rasulullah ra'ina ka zuba rasu ya rasulullah ba ko sai da su kirawo sunan shi ya wane ra'ina su kuma a wurin su suna nabin ya sakarai ya wawa ya dolo saboda su a wurin su ba annabi bane to sai Allah subhanahu wataala ya ce a wannan wannan kalman daga yau an goge ta a dictionary na larabci an goge ta kada wani musulmi ya ƙara amfani da ita tilla tana ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana na farko na ƙwari ma'ana na biyu na cutarwa da ɓatanci ai ba ma'anar muhammadu an hana ka zagi ɗan uwanka musulmi ko ba haka Allah subhanahu wataala ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yace ko dibabul muslim zagin musulmi fasikanci ne to kuma sai ka zo ka gaya wa manzon Allah sai aka ce to wannan kalmar an goge ta a dictionary na larabci an goge ta a dictionary na musulunci kada wani ya ƙara amfani da ita ba ma akan annan Muhammadu ba an gane wannan malaman musulunci suka ce wannan kalmar da kake gani ta ra'ina asalinta ta samo asali ne daga tushe na ra'iyatu ra'il ganam ra'iya shine kiwo an gane wannan ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce yayi kiwon yayi kiwon dabba dabbobi ba zuwa ga larabawan garin Makka ko har ma me wannan littafin na na na kula sunur lakin yana kawowa ko ra'ayil ganam kiwon sa ga dabbobi wa safratihi al-ula da tafiyarsa ta farko ila sham zuwa ga sham كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiwon dabbobi ga mutanen Makka ko li'ali makata ga mutanen Makka bi ujratin da wani dan lada ya ishu minha wanda yake rayuwa da ita har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya taba turowa ba sai sai an sa wannan annabin yayi kiwon dabbobi kaga daga nan filani sai su kara jin daɗi cewa ma suna yin koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matakar za su jure akan wannan kiwon na dabbobi kuma su ba dabbobin haƙoƙinsu kamar yadda addinin musulunci ya ce sai gama Allah subhanahu wataala ya ba su lada gami da kuma riba ko tilai za su tatsi nonon ko su sha kuma su siyar Allah ya yafe mana na'am kace babu zakka nono a filani wai babu zakka nono to ni dai ban faɗa wannan ba mu je gaba to wannan ya samu asali ne wannan ra'ina din asalinsa daga ra'iya ne ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ba yana cewa kullukum ra'in ka kalmar ta ƙara fitowa ra'in ma'ana wanda yake kiwon mutane yake lura da su abinda zai jawo musu alheri ya kai su abinda zai kai su sharri ya kore su zuwa gare shi ba haka makiyayi yake yi ba da zaran kaga makiyayi ban faɗa da hausan da kowa fi sani da zaran ka ga filani ya koro dabbobi zai kai su wurin da babu ciyayi a gona kuma ai faɗa da ai faɗa da manoma kenan a ba dai sai gona ba sai wurin da akwai ciyayi ka tsaya a nan ko filani ya ɗauka na bar gida ne ba bai san ina nan a gida ba kaka je ka tura mu a da zaran ka ga filani ya koro dabbobinsa gami da tumakansa ko da awakansa ka san wasu na haɗawa ba shanu kaɗai ba da raguna da, da, da, da akuyoyi da menene wasu haka da suke haɗawa su kiwo da su to da zaran kaga ya koro waɗannan dabbobin nasa babu inda zai nufa sai wurin da ya san za su samu ciyayi su ci abinci su sha ruwa da zaran ya ga ɗaya ya fandare ya yi wani hanya wannan makiyayin zai bashi sai ya dawo da shi to haka duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya turo shi a matsayin annabi haka yake lura da wannan al'umman nasa zai ja su ya kai su tudun mun tsira da zaran ya ga ɗaya ya bode zai je wurin da yake halaka ne sai yayi ta wa'azi yayi ta wa'azi idan sa ya rika ja ko hankalinsa na tashi domin baya son wannan ya halaka kamar yadda wannan makiyayin baya son ɗaya daga cikin dabbansa ta fantare ko ta ce wurin da yake ba daidai ba ai da zaran ta ga makiyayi ya ga dabbansa za ta je ta ci shukan wani za a ga zai rika ta mata wani yare yare haka kaman yaren aljanu aljanu su ba aljanu aljanu ma irin eh woyo woyo woyo woyo ko ita kuma wannan dabba sai ga kuma ikon Allah kaga yadda Allah yake idan yayi mata wannan abin sai ita kuma sai kaga ta haji sai kaga ta guri daga wurin kai da ba filanin ba da za ka shekara kana faɗan wannan kalmar ko kallon ka ba za ta yi ba ko ko mutum bai iya faɗa daidai ba ne shi yasa ba ta ji ba ko kai ba za ka so kusa ne to Allah ya tsare Allah ya kare to sai aka ce wannan kalmar ra'ina din nan asalinta kamar da turanci ka ce root din kalmar ka san kowane kalma da root ɗinta ko sai a ƙara ing in ana son ya zama present continuous tense ko sai ka ce go shine masdarin sai ka ce goyin gowa wanda ya aikata fa'ilin kenan gowa ko to yadda kaga ana kakkara kalmomi suna canzawa to wannan root din wannan kalman shine ra'iyya shi yasa yanzu muka kawo maka hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita ra'ahan ra'yi bil ganam ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma dukkanin ku za a tambaye ku abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba ku ciwo din har hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa da cewa kuntu ar al-garab ala qararid ahli makka na kasance ina kiwon dabbobi ga mutanen makka suna dan bani wani dan lada haka shi ma wannan kiwon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wani sako ne ake isarwa zuwa ga al'umman da annabin zai rayu a cikin ta idan ka kalla malam Mustafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ciwon dabbobin ne yana shekara nawa shekara nawa ikon Allah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ciwon dabbobin ne lokacin yana shekara tara manzo Allah yayi sana'a ta kiwon ka kara duba littafin ka sosai yayi sana'an kiwon dabbobi yana shekara tara ishara kan cewa addinin da wannan annabin zai zo da shi ko addinin da Allah zai ba wannan annabin bai yadda da zaman kashe wando ba idan har yana shekara tara zai yi sana'a kai daga kai shekara ashirin ba ka da sana'a ba addinin annabin nan kake yi kuwa a mu tambaye junan mu dai shi yana shekara tara ya yi sana'a tun lokacin ba maganar makaranta ake yi ba an gane wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara tara nan ba maganar makaranta ake yi ba in fact babu ma makaranta saboda haka ba ruwan shi kawai yana sana'a ne yayi wannan sana'an yayi wannan yayi wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi har zuwa wa'annan shekaran da ya koma kasuwanci da baffan nasa kenan idan kai musulmi ne musulunci bai yadda ka zauna zaman kashe wando ba tunda annabinka sallallahu alaihi wasallama ma yana shekara tara yana sana'a kai ma yanzu sai ya zamanto kana da sana'a da kake koya ko da ko kana zuwa makaranta ne ya zamanto kana da wasu ranaku da zaka je wurin wata sana'a da zaka koya ko sana'an citta ko sana'an gyaran rediyo ko sana'an gyaran mashin ko fenti ko pop din nan da ake yi ko wani dai abu dai wanda zai zamanto kana da wata sana'a kana koya ba wai kana zaman kashe wando bane Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana to a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiwon wannan dabbobin to wannan kalmar da ka gani na kiwo ai ka gare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiwon al'umman nasa kenan ko tilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yadda ɗaya daga cikin al'ummarsa ya je wuta ba har ma yana faɗa cikin hadisan sai yana cewa dukkanin mutane za su shiga aljanna sai dai wanda bai so shiga aljanna ba sabai suka ce ta yaya mutum ba zai so ya shiga aljanna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi mini biyayya zai je aljanna wanda ya ƙi mini biyayya to shine yake so ya je gidan wuta Allah ya fi mana. To wannan kalma tilla an gano asalinta Allah subhanahu wataala ya ce kar a ƙara cewa ra'ina din. Tilla a kalman Yahudanci tana nufin zagi ne. Tana nufin irin wawa din nan sakarai dolo kai wani irin musulmin kirki ne zaka kalla annabi ka ce haka. Ko da kai ba abin da kalma ba gina sai Allah ya ce an hana. Walakin ulu unzurna ku rika cewa unzurna. Shi ma unzurna din yana nufin saurare mu. kai mu tudun mun tsira kamar yadda zamu gani a sauran karatukan da zamu yi a cikin yau insha Allah subhanahu wataala wannan ra'ina dan a yare ne na abraniyanci da sariyaniyanci yake daukan wancan ma'ana sai su yahudawa suka dauki wannan a matsayin hanya na zirasar ka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai ba su san haka ba har sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wasu malamai suka ce a'a haka ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da haka amma dalilin saukar da ayan shine ɗaya daga cikin musulmai wanda ake kira da suna Sa'ad bin Mu'az ɗaya ne daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala yayi masa gamdakatar ma'ana Allah subhanahu wata'ala yayi masa dace ya musulunta gashi malami ne a cikin Yahudawa sai ya ji wasu Yahudawa sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'ina da suka ce ra'inan nan sai wannan ya kalli wannan su kuma a kalma ta larabci haka ce ra'ina saurare mu ko kai fahimtar da mu faɗakar da mu duka yana ɗaukan wannan ma'ana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru yana sauraron su sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan irin bai gane ba bai gane ka gane irin abin nan irin bai gane nan ba mun zage shi bai gane ba mun zage shi bai gane ba sai wannan sa'ad bin mu'az dan tunda shi yana da ilimi akan yaren yahudanci kuma malami ne nasu sai ya ce musu kar ku ƙara faɗan wannan in na ƙara jin wanda daga cikin ku ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan kalmar ra'ina zan sara wuyan shi ba za mu yadda muna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu rika zagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaran su ba sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan kalmar wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina to daga yau me ake so mutane su riga faɗa aka ce walakin qulu wala wa qulu unzurna ku riga cewa unzurna saurare mu kai mutudin mun tsira wal kafirina azabun alim duk wanda yake yin burin wannan umarnin Allah subhanahu wataala ya ce to za mu aha azabtar da shi azaba mai radai a wannan ayan malaman musulunci suka ce akwai abin da zai zamanto halal ne amma yinsa zai iya kaiwa zuwa ga saɓon Allah ko zai buɗe ƙofa ta saɓon Allah sai a hana shi ga abin halal ne to amma idan zai buɗe wata kofa zuwa ga sabon Allah sai a hana shi misali halal ne mutum ya rike hannun matansa ko ba halal bane ha halal ne kowa ya yarda da wannan halal ne halal ne mutum ya iya rike hannun matansa a hanya ya tafiya da ita ko ba halal bane na'am abrama yawwa kuma da ka faɗa da ƙarfi na ka man kana tsoro ne halal ne ko ba halal bane tun da matanka ne ai ai wacce ba matanka ba shine shari'a bai yadda ka taba ta ba har aka ce da ka taba ta gwamma ka sa hannunka a cikin garwashin wuta matan da ba naka ba da ka taba ta gwamma ka sa hannunka a garwashin wuta haka addinin musulunci ya nuna to kaga mutum ya taba matarsa halal ne ya riƙe hannunta suna tafiya a titi halal ne to amma idan wannan riƙe hannun zai bude ƙofa samari su riƙa kama hannun ‘yan matansu suna yawo da su a titi kwararo-kwararo sai shari'a sai shari'a ya ce wa masu aure ku daina kama hannun matanku a titi kada wa'yannan samarin da ba su da aure su ma su riƙa kama hannun ‘yan matansu a titi sai shari'a sai ya ce an hana misali na biyu sallan zuwa han zuwa da ake yi sallan tahajjudi din nan sallan dare ko da yake yanzu dai ba riga an fara ba dama sai ya kai kaman goman karshe ne ko sai a rika zuwa sallan dare kaman karfe ɗayan dare a rika fita masallaci ba za a dawo gida ba sai karfe uku da rabi a dawo a yi sahur makamancin wannan ai kaga zuwa wannan sallan halal ne haka ne to idan ya zamanto a yayin da mutane ko mata suke fita zuwa wannan sallah ana samun samari suna musu fyaɗe ko ana samun kidnappers suna sata mata a wannan lokacin to daga nan malaman wannan garin sai su ba da fatawa cewa zuwa sallan dare da mata suke yi lalle halal ne amma yanzu an hana me yasa aka hana a ai Allah bai hana ba kaza kaga mutanen gari za a ta farwa eh Allah bai hana ba kaza kaza sai a ce an hana ne saboda kofan barda da ta buɗe sakamakon zuwa wurin da ake yi sai a hana ga shi dai a zahiri halin ne to amma abubuwan da suka biyo bayan sun haifar da damuwa to sai shari'a ta ce to yanzu wannan abun halal ne amma ya haramta saddul zara'i to shine wannan abu Allah a nan wurin ya yi abin da ake kira saddu zari'a kamar yadda malam ya faɗa yanzu ne a nan wurin kalmar ja'izi ne ya halatta a faɗe ta a yaren larabawa amma a yaren yahudawa kuma batanci ne to tun da za ta buɗe ƙofa wa'inda ba musulmai ba su rika zagin annabi da wannan sai aka ce an hana an gane da shari'a musulunci take da abin da zai buɗe ƙofa a rika saba wa Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya hana wanda dama su yahudawa gwanaye ne akan haka ai ko har Allah subhanahu wataala ya gaya maka cikin alqur'ani mai girma yana cewa min alladina hadu yuharrifuna alkalima an mawadihi su yahudawa suna juyar da kalma kan asalin ma'ananta sai su bata wata ma'ana ta daban dan su rika cutar da musulmai wa yaquluna har ma in manzon da aka turo musu yayi wa'azi sai su rika cewa sami'na mun ji wa'azinka wa asaina kuma ba za mu yi aikin ba duk abinda ubangijin naka zai yi in ya isa shine sami'na wa asaina kai wasma mun ma ji gaira musma'in jin da ba za mu yi aiki da shi ba wara'ina layyan kaga sun tsaka mai maimaita kalman anan wara'ina layyan ka yi mu bisa tausasawa mana ka gane wurin ba ta zagin ba ne kamar da wasu ka ce ka ma'amalance mu billuduf da taushi mana da tausasawa bi alsinatihim za ka ga suna amfani da wannan kalma na alallaba mu dai abi mu a hankali din dai wa ta'anan fi din sai su ka suka a cikin addinin ba yanzu muka faɗa ba sun zagi annabi Suleiman ko mun ce annabi Sulaiman dan sigiri ne dan dago ne kaza kaza ko aya kwana uku ana karatu akai ko ba haka ba wa ta'anan fi din sirka suka a cikin addinin ku Allah yake kaga wayannan yahudawa da za su yi wannan usulubin walau annahum qalu sami'na da a ce lokacin da suka ce mun ji wa ata'ana kuma za mu yi aiki da abin da kai mana wa'azi a kai wasma suka ce mun ji din wanzurna kuma ka saurare mu ka ja mu zuwa ga tudun mun tsira Allah ya ce la kana khairan lahu da ya zamanto musu mafi alheri wa aqwam kuma shine mafi tabbata walakin sai dai me yasa ba za su yi ba la'anahumullahu bi kufri Allah ya tsine musu akan kafircin su me yasa aka tsine musu akan kafircin saboda sun karanta gaskiyan sun san gaskiyan sun ki aiki da gaskiyan ishara kan cewa idan ni da nake magana da kai da kake sauraron mu da ke da ke sauraron mu ka san gaskiya kake yin aiki da gaskiyan to Allah subhanahu wataala yana cewa a gaya maka kawai wuta za a saka me ake so ga mutum shine idan ya san gaskiya to yayi aiki da gaskiyan an gane wannan yayi umarni kuma da ayi gaskiyan yayi umarni kuma da a aikata gaskiyan ba shi sa Allah subhanahu wataala ya faɗa ba a wancan suran da ka haddace yake cewa wal asri ba gane suran ba wal asri yawa baba ka gani Allah ya ce wal asri ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da zamani innal insana lafi kusur lalle dan adam yana cikin asara to duka dan adam ne suke cikin asara Allah ya ce a ba duka bane illal ladina amanu wa'anda ba sa cikin asara su ne wa'anda suka hada wa'annan qualities din su ne wa'anda suka hada wa'annan siffofin wa'anda siffofi ne su ne illal ladina amanu sai dai wa'anda suka yi imani wa amilin salihati bayan kayi imani ka rika aikata kyakkyawan aiki ba yau kayi kyakkyawa ba gobe kayi mummuna an jima kayi kyakkyawa gata kayi mummuna aka ci ba ka zamanto a rayuwanka kyawawan ayyuka kake aikatawa domin da su ne za a yi maka hisabi a ayyukan nan naka ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi yayi wasulci da ayi gaskiya a aikata gaskiya kuma a faɗa gaskiyan wata wasau bis sabri na wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr yayi umarni ko yayi wasilci da ayi hakuri shi ma yayi hakurin ya aikata kuma aikin hakurin kuma ya ce wa mutane su yi hakurin to wanda yayi wannan to shine ba zai zama to cikin masu asara ba me yasa Allah subhanahu wataala ya ce ayi hakuri domin za ka zo wata rayuwa ne a duniya za ka yi karo da abubuwa daban-daban a rayuwar duniya wasu su faranta maka rai ko ba haka bane matanka ta haihu haushi za ka ji ba haushi za ka ji haihuwa na biyu ta haifa yan biyu haushi za ka ji haihuwa na uku ta kara haifa yan uku haushi za ka ji kaga za ka ji daɗi ko domin me wani na neman haihuwa bai samu ba shi ko kana gida an bugo maka waya ka samu aiki da ma'aikatan buga kuɗi na Najeriya haushi zaka ji na haushi alhamdulillah farin ciki zaka ji kaga a rayuwa kenan wata rana kana aiki da gwamnatin nan kana buga kuɗi kana ganin kuɗi kala kala ga su nan a lokacin da wasu na neman kuɗin su gan su ma ba su gani ba kai gashi kana ganin kuɗin wata rana kafin ka fito aiki sai a buga maka waya sahu mi ka ce na am labbaika sa yau an kore ka aiki yau ka ji dan waya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shikenan sai mutun ya kashe kanshi shine ai Allah ya ga ma to sai kai hakuri domin ita rayuwa haka take wata rana zaka ji abun farin ciki wata rana sai ka ji wani abu ba daɗi haka mala wata rana fa kana zaune kawai sai ka ji an bugo maka waya babanka ya rasu dadi ne wannan to tunda babanka ya rasu sai ka mutu kai ma me ake nufi sai Allah yake nuna maka sai dai kai hakuri ita rayuwar haka take wata rana zaka ji wani abu na dadi wata rana zaka ji abin da yake ba na dadi bane to lokacin da abin da yake ba na dadi bane ya same ka ana son ka ƙara hakuri ka jure wannan jure wanda zaka yi Allah subhanahu wataala ya ce sai mu rubuta maka lada ba tare da an iyakance shi ba innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yace ina baiwa masu hakuri lada ne ba tare da an kirga ba an gane wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana a wannan ayan har ila yau Allah subhanahu wata'ala ya hana musulmai su rika kamanceceniya da waɗanda ba musulmai ba ko ba haka bane ba yahudawa suna cewa ra'ina bane ko ba haka bane ai kamanceceniya ne yanzu kai ka ci gaba da cewa din domin yahudawa sun faɗa don su zagi manzon Allah kai ma yanzu ka faɗa da batanci kenan tunda yanzu kai ka san ma'ananta sai Allah ya hana to a ayan nan malaman musulunci sai suka ce za a ɗauki wannan darasin a wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya hana a rika kamanceceniya da yahudawa duk abin da ba yahude yake yi kai musulmi kai musulmi ka kai an gane wannan duk abin da wani wanda ba musulmi ba yake aikatawa kai musulmi karka aikata shi an gane wannan an samu wannan ne a cikin wannan ayan da Allah subhanahu wataala ya ce la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u ahan saboda kada a riga kwaikwayen yahudawa Allah ya saka wa iyayenmu da alheri wanda ya rayu da su za ka ga da iyaye da suka gabata ba ko za ka ga ba sa san su ga yara suna sa ƙananan kaya malamin haka ne za a ga iyaye da wannan English dressing din nan ko ya ake kiransu English wear din nan t-shirt long sleeve jeans me suna da slogan to ba su da su za a haɗu to irin wayannan kayayyakin nan da ake sawa su jeans su long sleeve su track shoe su wane ne su wane ne da za ka ga iyaye ba ta son su ga yaran su sun sa duk wanda ya rayu da iyayen shi na da ba nake magana ko ko su ga yaron su yayi zanzaro yayi stocking din nan sai ga hankalin iyaye ya tashi ai ta fada ai ta fada wani irin abu ne wannan kaza kaza kaza kaza domin su wurin iyaye iyaye Allah saka musu dalili a wurin su wayannan kananan kayan da muke sawa wai muna kama da yahudawa ne muna kama da kiristawa ne saboda haka bai kamata mu rika kama da su ba sai su yi ta fada sai su yi ta fada me yasa iyaye suke fada saboda sun karanta wannan ayan sun ga ma'anarta sun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda yake kama da wasu mutane a maganganunsa ko a tafiyarsa ko a diresin dinsa aka sai yana tare da su taba malam Mustapha ya kalli rigar da ke jikin shi ya haka ya haka cewa kai akwai rikita rikita ba to amma yanzu me yasa mutane suke sa English wear suke sa kayan boko haka haka ake cewa yanzu ko kayan turawa me yasa mutane suke sawa saboda lalura da yanayin da ka tsinci kanka an gane wannan lalura da yanayin da ka tsinci kanka akwai wanda aikinsa ba zai yadda ka lura da abin da na faɗa aikin da yake yi ba zai yadda da wannan doguwar rigar ba yanzu ina aikin gini ni lebura ne haka ake cewa ko ginin gidan gidan haka da kwaba siminti ai na faɗa daidai ko ko messi ake cewa to ni messi ne a messi ba shi bane me wanne ne ke ginin da jama'a kawai shi ne mesin ko to ni mesi ne zan yi aikin mesin din da wannan dogon rigar ai shi ne dai maganin aina muke yi za ka yi amma a wahalce shi Allah ai baya son mutum da wahala Allah baya nufin dan adam da wahala to yanzu yaya ke na ko kana aikin banki a kanka kawo wani zumbulo wa'annan rigunan sai a ta kallon ka haka kamar ka zo kana kirga kudin zaka wawura ka sa sai sai ka gana ta wani zargi zargin ka ko ba haka sai ka ana ta muku wani kallo kallo to amma tunda ya zama to kowa da al'adarsa da ɗabi'arsa sai banki ta ware rana ɗaya kowa zai iya sa kayan kabilarsa da al'adarsa ya zo banki ina ganin har kamar in dai ba yanzu an cire wannan tsarin ba kamar an ware rana kwara ɗaya an ce an yadda kowa zai iya sa kayan al'adarsa rana ɗaya yanzu kuma za ka ga ranar juma'a an fi sa matakan tsaro ana nan ana kalle-kalle saboda wani rigan shi nan gefen wani irin aljihu ne wanda ake cewa maraba ko wai- wai wawa ya shigo kasuwa wani ajihu da ake yi ta gefe gefen nan haka ko to wani kawai da yayi haka ya kirga ɗaya biyu uku ko sai ya haka ɗaya biyu wuf, sai ya wurga to kaga sana'an ba za ta barka ka iya irin wannan aikin da dogon rigan ba ko mutumin da yake sana'ansa nika ne an gane nika ko nika masara ko wani abu makamancin haka dogon riga za ta dace da irin wannan aikin bel zai harɗe ka ko bel zai harɗe shi ya kamata na shi ko bel zai harɗe shi kuma kaga idan bel din ya harɗe mutum kai kafin a cici wannan mutumin fa ya wahala ko mashin ma idan ya ja ya ja ko ya ga cewa katan mashin idan ya ja rigan mutum kana ganin yanda yake yi kamar ya yanka wuyan shi ballantana injin din nika ya kama rigan mutum to kaga mai wannan sana'an ba za a bar shi yayi amfani da doguwar riga ba mutumin da ke rayuwa cikin wayanda mafi yawancin su ba musulmai bane yazo yana ta sa doguwar riga haka to sai ya zamanto saukin ganewa kawai da an ganka doguwar riga kawai za ta musulmi ne wannan in suna nufin ka da shari'a ya kenan kaga kwana ya kare ko to shari'a sai ta ce maimakon a ce ka sa doguwar rigan ka idan a sai shari'a ya ce maka lalura ya yaddan maka haka sa kananan kayan ka haka ci gaba da tafiyar ka an gane wannan kuma ka kalla duk lokacin da aka ce gari babu lafiya za ka ga mutum musulmi yana shakkan tafiya da doguwar riga ko musamman za ka fita daga wannan yankin za ka ga mutum sai ya ta tsoro in ya sa wannan kaftanin in aka ganshi a hanya za a ce ga ga su nan easy target ka zama ya gyara mai easy target to yaya kenan shari'a za ta ce ah sai a ce ka sa kayan ka kawai an gani ko ni ma ba shi bane wata rana ka ganni kawai na shigo kananan kayan kawai na taho haka kawai na kawai ni ma ne haka haka kawai sai wani sai wani tare ne ya ce kai malam tsaya malam babu shigar da za ka yi wa za a gane cewa kai ba musulmi ba ne haka wani ya ce min wai babu shigar da zan yi ba za a gane ni ba musulmi ba ne to amma ne duk da haka dai alhamdulillah ko haka ne alhamdulillah me nake kokarin faɗa kar ka je ka sa kanka dan ka ji an ce manta shafa bi qaumin fa huwa min ka ta akai za ka ta sa dogayen riguna lokacin da ake rikita rikita a zo a gama da kai a shari'a bai ce maka haka an gane wannan ya danganci yanayin da ka tsinci kanka ne yanzu mutumin da ya rayu a ƙasar amerika wayannan ƙananan wayannan dogayen kayan su suka sawa sai ya zama wani kamar wani bambara kwai haka a cikinsu sai ka samu ƙananan kayan ka sai ka sa me yasa yanzu zaka sa ƙananan kaya saboda al'adan garin ne yankin nan wurin ne kawai ta shiga kai ta yi abin da ka Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ƙara bayani akan wannan cewa yin kamanceceniya da wayanda ba musulmi ba baya halatta ba gani da har cewa aka yi afu shawari ko wafu liya ku a'atta gashin bakinku ku cika gemu me yasa saboda yahudawa a wannan lokacin sai su bar wannan gashin bakin za ga na wani habun murtewa yake yi ko akwai wani magani da da ake siyarwa da ka je wurin sai ka ce ma a bani magani gashin baki akwai wanda na cina maganin wani magani gashin baki haka yana da kyau lokacin ko alamatu su yahudawa abinda suke yi kenan sai su cika gashin baki sai su aske gemu sai addinin musulunci ya ce a a saba musu ko ku aske gashin bakin ku bar gemu menene hikiman saba wa yahudawa to yanzu rayuwa sai ya zamanto yahudawan ma suna aske gashin bakin kuma suna barin gemu to yaya yanzu za a yi ko aya ku ga yan kwallon nan kun san su suna da gemu yanzu ko ba su da gemu ga yan wrestling nan da yawa suna da shi yanzu Braun Strowman an gane shi wani dan dambe ne na turawa dan wrestling ne Braun Strowman za a ga yana da gemu haka ya fi na ustaz Allah yau kuma gashi ba musulmi bane to yaya kenan yanzu kuma ya za a yi sai a ce a yi daidai daidai kai ba ka cika ba kai kuma ba ka bari ba ba ka aske ba an gane wannan sai ya zama to daidai daidai dai haka an gane wannan dama fa'idan shine a saba wa yahudawan kar ya zama to ana koyi da su cikin ayyukan su da al'adun su kaman kuma har da addinan su misali ranar kirsimeti kaga musulmai an sa disco ana ta yi ana ta yi har ma a je fati shari'a musulunci yace ba za mu yadda da wannan an gane wannan ba za mu yadda da wannan ba laifi bane in ka taya su murnan su ko ci a barkan ku da kirsimeti barkan ku da kirsimeti shikenan amma kai ka je wurin tashewan to kai ma ka san za a yi abin da yake ba haram abin da yake haramun a wurin ko to kuma musulunci ai ba zai yadda da wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana ibn abi hatim yana faɗa yana cewa wani mutum ya faɗi ya zo ran abdullahi bin mas'ud yana cewa ahid ilayya faqala yace idza sami'ta idza sami'ta Allah yaqulu ya zo ran abdullahi bin mas'ud ne sai ya ce ma abdullahi bin mas'ud da Allah kai mun nasiha mana kai mun nasiha su a ka'idar larabawa ba wai sai ka yi laifi ba za ka ce a maka nasiha ko wani ya kirawo ka ya ce zo na maka nasiha su kawai kana son rayuwanka ta ƙara yin kyau sai ka zo ka samu wani bawan Allah a unguwan da kake sai ka ce da Allah wani ka yi min nasiha kan abin da kaga ina yi a rayuwa na wanda ba daidai ba don Allah sai shi kuma wannan bawan Allah tun da tare kuke rayuwa sai ya gaya maka sai ya ce wani ni dai babu abin da na sani a kanka banda alheri ni na san ka a matsayin mutumin kirki adili mai girmama mutane makamancin wannan sai dai dan abin da na yi la'akari da shi a cikin rayuwanka shine in ka sa mutane aiki ba ka biyan su ladansu kaga an yaye ka ko yaye ka kuma ya gaya mai laifinsa ko cewa kana da kaza kana da kaza sai dai matsalan ka kawai in ka ba mutane aiki to baka ba su haƙƙinsu wannan shine kawai ni abin da na lura da shi a cikin rayuwanka amma ban da wannan ko ina daidai kake da ka gyara wannan shikenan kawai zaka zama ma karamin wali kawai an gane wannan ko ga wani yazo ya ce a ni duk abin da nake gani a rayuwanka ba ka da wani matsala ban da wuri ɗaya shi ne kana da ɗarre da manya ba ka jin maganansu sai ja bakin shi kawai ya shiru wata rana ana nan zai ƙara dawowa ya ce ka mai nasiha kaga ya gyara wancan sai ƙara dubawa ba zai yi ba kawai a rana ɗaya ka zo ka samu mutum kawai ka rika gaya mai ba ka ba mutane haƙƙinsu ba ka girmama manya ba ka ba matanka haƙƙinta ba ka lura da yaranka makarantar yaran a ji sai ga oke da ba ka samun ido ka ga shi ya ce kamar na siya to amma kawai sai ka kalla cikin wayan nan laifuffukan kawai sai ka murgino mai guda ɗaya kawai sai ka ce ni ba ka da wata matsala a rayuwa banda matsala kwara ɗaya zai so ya ji meye wannan matsalan kwara ɗayan sai kawai ka gaya mai ba ka girmama manya ce wallahi ina girmama su ranar nan a gaba na fa malam amin ya ce maka za ka ce ba za a yi shi wallahi na yi zuciya ne rana wallahi ba halina ba ne ce to aini abin da na gani saboda haka ina bukatan don Allah a gyara ta ga ina ma shi ne ya ce da Allah kawai a gyara za a ci nasara a rayuwa zai ji daɗi daga nan kuma zai yi kokari ya gyara wannan ɗan damuwan da aka ce yana da shi bayan kwana biyu zai ƙara dawowa na gyara wancan don Allah ƙara dubawa ko akwai wani abu da kai lura da shi ce to ban ga wani abu ba kuma ni ban ga wani abu ba gaskiya sai dai kawai kana makara wurin sallah kawai kawai shi kenan kawai kawai kana makara kawai sai ka ja bakin ka kai shiru an gane wannan to haka ake yi to wannan bawan Allah shi ma sai ya zo wurin Abdullahi bin Mas'ud sai yake cewa ya Abdullah da Allah ina son ka min nasiha sai Abdullahi bin Mas'ud sai ya ce idza sami'ta Allah yaqul idan kaji Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu duk ranar da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu far'iha sam'aka fa'ariha sam'aka ka mika kunnuwanka gaba daya ma'ana kamar ka ce ka mika dukkanin hankalinka kan wannan sakon da za a faɗa fa innahu khairun ya'muru bi domin Allah madaukakin sarki zai yi umarni ne kan a aikata wani alheri sai ka yi gaggawa ka aikata aw sharrun ko ko Allah zai yi hani ga wani sharri da ake aikatawa yanha anu wanda zai yi hani akan wannan to wannan shine nasihan da aha abdullahi bin mas'ud yamma wannan bawan Allah ko wajen lokacin da kaje an ce ya ayyuhan ladina amanu miqa wuyanka da kunnanka ka ji menene za a faɗa da zarar an ce a aikata kaza ne aka ce ka yi gaggawa ka aikata idan mugun abu ne aka ce a ka hannu zuwa gare shi kaga nasiha cikin hikima bas an gama da shi Muhammad bin Ishaq da ruwayansa kai tsaye zuwa ga Abdullahi bin Abbas yana cewa ra'ina yana nufin sama aka ne kaman ka ce ya manzon Allah ba mu jin ka mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ibn Abi Hatim yana faɗa yana cewa ruwayansa zuwa ga Ibn Abi Aliya shi ma yana faɗan irin makamancin haka ne la taqulu ra'ina inji mujahid yana cewa la taqulu khilafan liha wala taqulu ko la taqulu isma' minna wa nasma' minka ma'ana kar ku rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saurare mu mu saurare ka kafin yahudawa yan ta'adda ne wai manzon Allah ya saurare sanan su ma su saurare shi kalman tana daukan wannan ma'anan dama mun ce za mu kawo ta sannan imamu hasan yana faɗa yana cewa kalmar ra'ina tana nufin as-sufriya isgilanci to an hana shi sare a wurin tafasar ayan in za a iya tunawa sai muka haɗo wa'annan ma'anonin sai muka haɗa su gaba ɗaya sai muka fassara su imamu siddi na faɗa yana cewa allah subhanahu wata'ala ya hana ka ce sami'ina wa asaina mun ji ba za mu yi aikin ba ko kamar dai ishara kan cewa mu da muke rayuwa yanzu an hana mutum ya saurara wa'azi ya ce kuma ba zai yi aiki da wa'azin ba abu ɗaya addinin musulunci yake so ka ɗauka ba shine a rayuwanka baka wuce ka yi kuskure ba a rayuwanka baka wuce ka yi kuskure ba to idan ka yi kuskuren nan ka ji an faɗa cewa abu kaza da kake aikatawa kuskure ne shari'ar musulunci yace abin da ake nema wurin ka shine kawai ka gyara ba tare da la'akari da wane ne ya faɗa wannan abin cewa kaza da ake aikatawa kuskure ne ba ba za ka ce a kanina ne ya faɗa ko ko a yaro na ne ba ko ko aboki na ne ko ko yaushe aka haife ka aka ce shari'a musulunci ya hana faɗan haka kawai gaskiyar daga bakin wa ta fito ba wai wane ne shi ba an gane wannan ko kawai gaskiyar daga ina ta fito kawai daga bakin musulunci ne kawai sakon musulunci ne shikenan aka ce kai aiki da ita Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u wal kafirin adabun alim Imam Qurtubi yake cewa wannan ayan za a dauki darsa guda nawa guda biyar a cikin ta na daya shine fadan abubuwa a sabanin yadda suke Yahudawa suna faɗan wannan ra'ina din akan sabanin yadda suke a hakikanin yaren larabawan an gane wannan abu na biyu shine yin riko ga abinda malam ya faɗa ɗazu saddu zara'i yin riko ga abinda ake faɗa cewa shine toshe dukkanin wata kafa da barna zai iya bijirowa wannan ayan an samu wannan a ciki kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma sun yi riko da irin wayannan abubuwan kai alqur'ani ma ai a wurare da yawa yayi ma amfani ne da sajdu zara'i kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma a wurare da yawa yayi amfani da sajdu zara'i ko hana abubuwa su faru sakamakon kaza da aka faɗa misali faɗan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم Allah ya ce, Mun hana dukkanin mutumin da ya ce ya yadda ni Ubangiji ne, mana an hana dukkanin musulmi ya zaga abin bautawan waɗanda ba musulmai ba. Kamar yanzu musulmi, an hana shi ya zagi cross, an hana shi ya zagi Jesus, an hana shi ya zagi Bible. Me yasa aka hana? domin idan ka zagi cross ko ka zagi bible ko ka zagi jesus su wayanda ba musulmai ba su ma za su kalla wani abu naka sai su zaga kai tsaye wani sai ya zagi qur'anin naka in ya zaga qur'anin naka kai zaka ji dadi ne tsakani da Allah mu ga mu juna gaskiya in kai ka zagi bible dinsa shi ma ya ji haushi sai ya zagi qur'anin ka in ya zagi qur'anin ka zaka ji dadi ba za ka ji daɗi ba kai ka zagi masa cross shi kuma ya kalla wani abu naka da kake ganin kimarsa a addinin musulunci sai ya zaga misali sai ya kalla ka'aba sai ya zagi dakin Allah ka'aba kai musulmi za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba ko ka zagan masa jesus shi ma sai ya zaga annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama za ka ji daɗi a wannan lokacin ba za ka ji daɗi ba ko ko ko a'a akwai gunki ne da suke bautawa sai ka zaga gunkin shi kuma sai ya zagi Allah za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to saddu zara'i domin a toshe wancan kofan wanda wanda ba musulmi ba zai iya zagin ka ko ya zagi qur'anin ka ko ya zagi ka'aban ka ko ya zagi ubangijin ka sai aka hana kai kar ma ka yi zagin ballantana shi ma ya ji haushi ya zaga sai Allah subhanahu wataala ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm saddu zara'i na biyu wanda Allah subhanahu wataala ya kawo a cikin alkur'ani mai girma shine kan wayannan mutanen da suke kama kifi Allah ya ce to an hana ku kama kifi dukkanin ranar asabar ka kalla Allah har haƙoƙin dabbobi Allah yana kiyayewa mutanen garin yahudawa ne sun shahara wurin kama kifi ba wani kakkauci kullum a ta kama kifi kullum a ta kama kifi sai wayannan kifayen suka kai kuka zuwa ga annabin wannan lokacin cewa al'umman garin nan ba sa bar mu mu saka ya ba mu wata yake cewa ko mu shakata ba sa bar mu kullum cikin kame muke kullum cikin kame muke har da daddare ana sa wannan net din nan wannan ragan nan balantana da daddare ma dan fito dan sha iska a abin nan sai annabin wannan lokacin ya gaya wa Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan kuma za a bi muku haƙƙin ku ai ta kama kifi tun daga ranar lahadi har zuwa ranar juma'a ranar asabar kada kowa ya kama kifi kaga kwana shida za su kama kifi kwana ɗaya ba za a kama kifi ba an gane da Allah ke kiyaye haƙoƙin halittunsa ko to duk sauran ranakun nan tun daga ranar lahadin nan har zuwa ranar juma'a sai mutum ya je kama kifi sai ya ga ba zai kama kifin da ya wuce guda goma ba to nawa ya siyar to amma da an ce ranar asabar ta yi ranar da ba za a kama kifi ba to sai ya ga kifin har a kwatan kofar gidanku gashi ya fito ya ta wata yawa ya ta wata yawa ya ta wata yawa gashi tsakaninsa da wannan rafin zai kai kaman daga nan zuwa ne faran da abawul inda ainihin tekun yake ka yahuda wannan sai suka ce to ai an hana mu kama kifi ne ranar asabar to abin da ya kamata mu yi shine da yamma kafin kifayen su kokoma din nan duk mu daddatsa hanyoyin sai mu basu ba za a kama ba sai gobe lahadi sai a je a kama ka je gaba mu kama su ba ranar da Allah ya ce kar a kama mun kama su ranar da Allah bai ce kar a kama to amma a hakikani ba ai sun kama sun ne ranar asabar ɗin domin sun tare su ne ranar kwashewa ne kawai ba a yi ba to ranar ranar lahani sai a zo da kwandina da abubuwa a ta ɗiba a ta ɗiba a ta ɗiba sai Allah ya hana su shine Allah subhanahu wataala ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadratul bahr idyatu idyaduna fi sabti istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu ya'malun da suka kiji Allah subhanahu wataala ya sa annabawan annabin wannan lokacin ya ta musu wa'azi mutanen gari ma malamai suka ce irin wannan hila din wannan yodaran da kuke yi hadari ne ba kar ku yi ku dena da suka ki sai Allah subhanahu wataala ya nakar da su kenan an hana su saboda saddu zara'i kada kin hannu wannan ya kai su zuwa ga halaka to akwai ayoyi daban-daban kamar annabi Adamu alaihi salatu wassalam ai an hana shi cin wannan bishiyan ne sababi da mene saddu zara'i kar ya je ya fada cin abin da zai kai shi kai shi kai shi ko ba haka ba ba an ce ma annabi adam kar ya ci wannan bishiyan ba ko me yasa idan ya ci wannan bishiyar ita ne za ta zamanto sanadiyyar saukowar shi na duniya to sai kuma matan ta yaudare shi ta ja hankalin shi shi kuma ɗan soyayya ne annabi adam ya ke soyayya mana matan suna cewa ka ciki akwai daɗi wallahi shi kuma sai ya ci a nuna maka annabawa ma na soyayya amma kai baka wani soyayya da matan ga zai daga dauri zazzare masa ido ga Allah ai kaga da soyayya ne wannan inda ba soyayya bane zai ci ka tambaye kanka to yana son matarsa nana hawawu tana cewa ka ci sai ya ci shi kenan kenan an hana shi cin wannan bishiyan saboda sadda zara'i za mu tsaya a nan wurin Allah ya kai mu gobe da idan Allah sai mu karanto hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ma suke karatu suke karantar da mu akan sadda zara'i sai mu gani ashe addinin musulunci yana iya hangawa mutane wasu abubuwa wanda in an yi su za su iya kai mutum zuwa ga halaka sai a ce an hana an gane wannan Allah ya ce mana za mu tsaya an akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu Allah sarki malam ya tuna mana cewa kai tambaya kwana daya wanda yaran mu mata sai aga kuma a makarantun boko aljanu na ta kama suna ta tashi yau ma za a kara daga mana kafa a kanta saboda yanzu karfe uku da rabi da minti uku kuma yanzu lokacin kiran sallah ya riga yayi abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yi mana asalin wanda suka asasa wannan masallaci da wannan gida da muke tare a ciki Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri Allah ya jaddada rahama a gare su wa'anda suka bata wa'anda suka asasa tafsirin da malaman da suka yi ta tafsiri a wannan wurin Allah subhanahu wataala ya saka hakan ya musu alheri masu hidima da tafsirin da kuma masu yin tafsirin kamar su alhaji bais alhaji sirajo alhaji jamilu da liman da malam aminu alkasim allah subhanahu wataala ya sakan ya musu alheri allah ya sakan ya musu alheri allah ya ninninka ya musu lada dan al'umman allah sallallahu alaihi wasallama ku da kuke zuwa wannan wuri ku baro kusurorinku don ku saurara wannan tafsirin Allah subhanahu wataala ya biya muku bukatocin ku dan asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin gudansu Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan kai kowa dai cikin sana'arsa jami'an tsaro kowa dai cikin sana'arsa kirki Allah subhanahu wataala ya kara masa buɗi Allah ya ƙara albarka a ciki dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma bi rahmatika wasi'at ummana wa qina sharra ma hammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa qil Allahumma lana wa li walidayna wa mashayikhina wa la'immat al-muslimin al-ahya'i minhum al-amwat wa tabi bayna wa baynahum bil khairat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin wa taqabbal minkum mawlana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا